أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa yau muna tara ga watan Ramadan laraba kenan, hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 21 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 a jiya mun tsaya akan aya ta 100 da wato 37 zuwa aya ta 138 a cikin suratu wato al-a'raf an gane ko kenan mun tsaya akan aya ta 137 a yau da yarda Allah subhanahu wataala zamu tashi akan aya ta 138 a shafi na 167 a cikin suratul a'raf muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa an halakar da fir'auna, an nutsar da shi a cikin ruwa, ina fata an fahimce ni kuma an wato wargazar da planning duka tsare-tsaren fir'auna sun tashi aiki. to shi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wajawaz na bi bani isra'ila al-bahra mun wato ƙetarar da bani isra'ila al-bahra kogi an gane ko wannan shine wasu malamai suke cewa can wancan lokacin ana kiransa bahru qulzum amma a yanzu ana kiransa al-bahru al-ahmar an gane ko wallahu ta'ala a'lam to wannan aya fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum ko fa atau ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum muna da kira'a wato guda biyu imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da imamu khalaf su sun ka karanta ya'kifuna kenan sai ya zama to wanga fi'ili yana daga cikin waɗanda suke ɗaukar fatha da dhamma suna ɗaukar kasra da dhamma a larabci wato ana cewa akafa ya'kifu kuma ana cewa akafa ya'kufu to amma sai an samu cikakken dalilin ana cewa haka sannan ake ake yi amma in mai guda ne guda ne ake faɗa almuhimmu Allah ce fa atau ala qaumin sai bani Isra'ila suka zo akan waɗansu mutane an gane ko ata yana nufin ya zo amma an ka ce ata alaihi ana nufin ya shuɗe in an ka ce ata ilaihi ya tahi wajen shi ata alaihi ya shuɗe gare shi ina fatan ana fahimta ta wato akwai bambanci in dace ataitu fulani nazo mawa ne ba ana kenan nazo inda shi nake so in tsaya in dace ataitu ilaihi nazo har zuwa gare shi kenan ma'ana shi nake bukata amma in ce ataitu alaihi da ma'ana na shuɗe ta kan shi shi yasa Allah ce fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ay marru ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka shuɗe akan waɗansu mutane waɗanda ya'kufuna sun duƙufa shine wato daga nan aka samu i'tikafi an gane ko shine duƙufa wannan ibada wadda take makhsusa cikin watan Ramadan a kafinta ana nufin duƙufa akan wani abu wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi ma ta'budun قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين za su duge wato wato akanta suna da kufa wajen bauta mata ina fata an fahimce ni an gane ko ala asnamin lahum sun doge akan bauta sun duƙufa sun sadaukar da kansu akan bauta ala asnami akan gumaka lahum nasu an gane ko to anan wannan aya tana da ‘yar uwa wadda take kama da ita ta fuska har da a cikin wato suratu Yunus. Wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Nan ta fuskar lafazi kenan. An gane ko sannan kuma abu na biyu ita wannan tana da alaka ne da wato an hallakar da fir'auna waccan kuma kafin hallakar da fir'auna ne. shi yasa da Allah ya ce fanta qamna minhum fa aghraqnahum fil yammi nan mujmal ne mun nutsar da su to an faɗi an nutsar da fir'auna da mutanensa kuma suratu shu'ara'i ta yi bayanin yadda an ka nutsar da fir'auna da mutanensa ina fatan an fahimci ni har muka kawo ayoyi falamma tara al-jam'ani قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوط العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين tafsirin da ya gabata mun ce sun ma'agarqna ba'dul baqin agharqna ba'dul baqin tana cikin cikin qissatu wato nuh alaihi salam thumma agharqna al-akharin allati sannan muka nutsar da waɗanda suka saura kenan ba mutanen annabi Musa ba to amma shi fir'aunan karan kansa to ai bai bayani kan shi ba to ita ko suratu yunus sai ta bada kissa shi kan shi jagoran mi ya faru gare shi to wannan aya wajawazna bi bani isra'ila al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق التي سيدي غزي نسي وازي هلكا كك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل sai fir'auna ce a'a nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi yace wa ana minal muslimin yace ai ni musulmi ne Allah ce a'a al'ana a yanzu na da kacewa ka tuba shi yasa wallahi duk abin da kaka yi kai kokari ka gyara da Allah kafin mala'ikin mutuwa ya zo maka wallahi kai yi sake mala'ikin mutuwa ya zo ko ka ce ba kai wallahi kare ka ta kare ba a karɓar imanin da ka ga mala'ikun mutuwa ka ga mala'ikun azaba zaka mutuwa sai ka ce ka tuba ba zai tsaya sauran wannan tuban naka haka duk kafirai suke falan mara au ba sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba sana imani bai amfani in an ga mala'ikin mutuwa da haka wallahi ka shirya da Allah almuhimmu dai kenan wagga aya fa aghraqnahum can cikin suratul shu'ara an yi bayanin yadda aka nutsar da fir'auna da mutanensa cikin suratu yunus an yi bayanin abin da ya faru da fir'auna duk ta'addancinsa duk da kirari da yake yi cewa shi ubangiji ne Allah ne da ya ga azaba Allah dawo yi shi yasa wallahi kakka yarda ne tura ka cikin halaka kuma Allah ɗaya san abin da ya faru ina fata an fahimce ni fa atau ala qaumin ya'kifuna ko ya'kufuna mun ce hamza da kisa'i da khalaf sun ka karanta ya'kifuna sauran qurra su suka karanta ya'kufuna an gane ko ala asnamin lahum akan asnamin gumaka imam ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir yatu wat tanwir yace asnamin an kawo shi na kira ba a ce alal asnami ba yace litahqir saboda wato gumaka ne abu ne kaskantattu ba su kai inda zai san Allah zai san musu alifu wallahi yace alal asnami ba sai Allah ce ala asnami akan waɗansu gumaka tambadaddin gumaka idan zamu fassara da Hausa an gane ko sannan yace lahum sai yayo riwaya kuma daga wani malami wanda magana ba ta cikin at-tahriri take amma ba tashi ta ba ibn wani malami ake kira ibnu arafa at-tunisi to sai ibnu ashur shi ko ya dauko wata magana gare shi har yanzu cikin at-tahriri wa tanwir shi ibnu ashur ya ce ala asnamin akan gumaka yace annakiratu lit-tahqir lahum sai ce shi wannan malamin da ake kira ibnu arafa a tunisi ya ce ita lahum kin nan saboda an ƙara nuna munin abin da suke akan shi ba wani abu na ba domin maimakon da aka ce ala asnamin sun shuɗe akan wasu tambaɗaɗɗen gumaka sai an ka ce lahum wannan tambaɗa tasu tasu sun ka keɓanta da ita shi yasa shi ibnu arafa tunisi ya ce wannan lahum din ta zo saboda ta nuna abin bai da wata kima kuma dama bahaushe ce na kwarai na kowa mugu sai mai shi ko baka ba sannan aka ce sheri baka da mi baka da ubangida duk abu in bai da kyau sai ga kowa na gudun shi sai sa Allah ce lahu can a karkara da kayan su ina fata an fahimci ni amma yan abu mai kyau ne to kowa ma yana so a danganta shi zuwa gare shi ko nashi ne ko ba nashi bane ko yana da alaka ta kudda kudda shi ko bai da alaka ta kudda kudda shi ko ta nesa ta sai ya kokari ya hada ta ina fata an fahimci ni almuhimmu dai ala asnamin annakiratu littahqir tana nuna waɗannan gumaka kaskantattu ne sannan kuma lahum a a wannan tambada can inji abin da gamiya inji barawon gishiri nasu ne su sun karki wannan tambada qalu sai bani isra'ila suka ce ya Musa ya kai Musa, ij'al lana ilahan, ka sanya muna abin bauta, kama lahum aliha, kamar yadda suke da abin bauta. Kaga yanzu eh, shi yasa shirka tana da hatsari duk yadda ka bar wata alama ta ta kana ganin ba wani abu bane wata rana tana iya zamantowa ta tashi ta zamanto matsala mutanen annabi nuhu mutane na waɗanda su waɗanda ya husa da ya uka da nasra ɗin nan da kake ji duk da yake ƙasashen larabawa ma an yi su waɗansu su gumaka ne suna yana iya tashi daga wani gumke zuwa wani gumke amma asalin su ai mutane ne nagari suna aiki nagari an gane ko shikenan aka zo aka yi timsal aka nuna alama su dan tunawa da su irin yadda ake yin monimam da suke cewa da wani gumki wani statue da mi da mi da mi na ga- na tunawa da su bayan waɗancan sun shuɗe sai waɗansu mutane suka zo sai suka sa tsammanin wannan tunawa da ake yi da su bauta musu ne ake yi sai suka shiga shirka sai suka ci gaba da bauta musu to kaga ashe su waɗanda suka bar wannan gumkin ba su san hatsarin abin da zai biyo baya ba an gane ko shi yasa yan taliban da suka karbi mulkin afghanistan akwai manya-manyan gumaka a ƙasar afghanistan waɗanda jibga-jibga ne to ita majalisar ɗinkin duniya ta ce a bar su saboda ni saboda su kasance abubuwa na tarihi waɗanda duniya ta san da su tun da gumki na da ka iske yayi shekara dubu biyar dubu shidda dubu bakwai manya manyan duwatsu da aka sassaka to su yan taliban da suka zo ga mulki suka ce a gaskiya su bar gumki al'ummomin su da za su baya ƴaƴan su in su sun da aqida mace musu abin da zai duba ba aka yi sama aka yi ƙasa aka yi sama aka yi ƙasa aka yi musu proposal za a ba su 2 miliyar de dollar kai sai suka gane tura wannan wasa ma suke yi kawai sai suka yi tabbatun suka ce to za mu yi shawara kawai sai da aka ji an sa na kiwoyi an kikkiwaye gaba daya an tada ruwan mu duk an ruguzo dan gumaka dan haka gumki ba abu ne wanda labari cikin al'umma da wanda zai zo tana yi wa fitar da wannan abin kaga bani isra'ila shudewa ne sun kai waɗansu suna bauta ma gumaka sun kace ba annabi Musa iji Allah na ilahan kama lahum aliha to ina ga waɗannan gumakan suna nan ar'aji shi yasa babu ƙasar da ta fitinu da gumaka a duniya irin ƙasar India da irin ƙasar China da gabacin duniya sai ka gani saboda dama an yi ta sassaƙa musu gumaka an bar musu gado qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce ya kai musa ka sanya muna abin bauta kamar yadda suke da abin bauta qala sai annabi musa ce innakum ku qaumun mutane da tajhalun wato kun jahilci al'amurra kaga nan tajhaluna bai ce antum jahiluna ba sai ce innakum qaumun ku mutane na tajhaluna kuna jahilta al'amurra kenan jahilcin ko abu ne wanda yake na maimaituwa yau da gobe idan muka duba akwai hadisi wanda yake ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Abu Waqid Al-Laythi ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inji Abu Waqid Al-Laythi lamma kharaja lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita ila Hunain zuwa ga Hunain yakin Hunain ila ghazwati Hunain Hunain wani yanki ne can wajen Makka yake ina fata an fahimce a Saudiya lokacin da muka yi karatu a Mahad na Rabitatul Alamul Islami a dirasa mai daniya ta sira kasan sira tarihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai a can in ana yi musamman a can inda muka yi karatu to wuraren da kuka karanta za a je a kai ku kansu saboda shine bambanci tsakanin karatu na sira a Saudiya da wanda ba a Saudiya ba domin yin a wata ƙasa ne kai karatu akwai wahala a ɗauko jirgi a zo Saudiya a ga waɗannan wuraren amma su can sai a ce a to yanzu wuri kaza da muka yi karatu to gashi nan shi yasa suka kai mu ba- Badar mun zo mun ga Badar an yi bayani abubuwan da aka karanta ga sunan har da Masjidul Arish masjidul arish masallaci na juma'a da aka yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da za a yakin badar an kafa mishi wata dan wani dan gado hakan wanda ya zamna sai ana kiran sai al arsh to sai a ce arish an gane ko to sai aka yi masallaci a wurin sai aka sanya masa aka sanya masa suna masjidul arish an kai mu wurin wa- wato o- eh, abin nan uhud nan madina ita uhud mafi yawanci har masu zuwa umra suna ganin ta amma badar ba kowa yake ganin ta ba sannan kuma sai aka kai mu can inda aka yi yakin hunayn dutsen da aka yi yakin da komai da wurin an kai mu mun ganshi yanzu haka a ido na ko zuciyata tana hararo min wurin to dan haka dai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce zuwa ga Hunain marra bi shajara sai ya shuɗe da wata itanya wanda riwaya ce ta Imam Tirmidhi amma a riwaya ta Imam Nisa'i ta Abu Waqid al-Laythi sai aka ce bi sidr an gane ko wato bi sidratin kenan icce ne na ah, abin nan ah, mi ake ce mata magariya kaga an ce shajara ita itanya to ko ne ice na iya shiga ciki amma an ka ce sidra kenan sai zaman to wagga riwaya ta imamun nasa'i an gane ko ita ta fassara abinda ake nufi ina fata an fahimce ni bi shajaratin lil mushrikina wata itanya muka ce wato abinda ce magariya ce an gane ko a kamar da ta zo ta kar- a- a wata riwaya an gane ko yuqalu laha zatu anwat ana ce ma wannan ittanya zatu anwatin ma'abuciya rataya domin natsa ya nutsu shine abin da ya ratayu a natsal hukma ya rataya hukunci to a natsa saifa ya rataya icci ga abin nan ga eh, itaciya za a cewa an gane ko a natsa saifa ala shajara to shike suka ce yuqalu laha zatu anwaqi alce ma abutar rataya kina ana rataya mata misali kinan ko ya zama to ana rataya mata wasu layu ko ana ra- rataya mata takubba ana kewayawa ana bauta ma wannan ittanya an gane ko No.
Yu- ai- zatu anwaq yuqalu laha zatu anwaqin yu'alliquna alaiha aslihatahum gashi nan ma ya zo cikin hadisi wato suna rataya takubban su ko kuma mu ce asliha shine wato kayan yakin su domin an ce as-saifu takubi al-asliha kayan yaki kenan in shi abin da yake nufi a saifu ne sai zamanto nan cikin kayan yaƙi ta kubba ake nufi domin mafi yawanci shi ke da wurin da ake ratayawa ko kuma tana yiwa hadda masu sukan su da sauran abubuwan su yalla saboda neman sa'a ta basu sa'a wajen yaƙi ko mi suke yin wannan shirka da ce faqalu sai suka ce ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa- ka saman muna ka sanya muna za su anwatsin wata ittanya ita ma wadda za a sa- kira ta za su anwatsin ko wadda za a rinka rataya mata abubuwa kama lahum za su anwat kamar yadda take da ita wannan su- suke da za su anwatsin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah a waɗansu ruwayoyi ma an ce ya ce Allahu akbar dan mamaki idan abin baka mamaki sai ka ce subhanallah ko Allahu akbar hadha kama qala qaum Musa kenan wannan yayi kama da irin yadda mutanen Musa suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya muna abin bauta kamar yadda suke da abin bauta wallazi nafsi bi yadi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace na rantsi da wanda rayuwa ta take a hannunsa la tarkabunna sunata man kana qablakum za ku kama za ku hau hanyar mutanen da suka kasance gabaninku wannan hadisi imamu tirmizi ya fitar da shi an gane ko Ƙala Abu Isa Tirmizi, Abu Isa a suna ne Tirmizi kenan, Imamu Tirmizi, Tirmizi yankin da ya fito na, haza hadisun hasanun sahihun, hadisi ne hasanun sahihun, to kaga an ce hasanun mu ba a bukata a ce sahihun, shi yasa kana bukatar ka san istilahi na malamai, shin mi shike nuhi da hasanun sahihun ko sahihun hasanun, wannan sai ka kuma cikin taisiru mustalahul hadis na Mahmudu Tahan malamin da ke karantar da eh, usulul hadis a Jami'ar Madina bil Madinatul Munawwara ko kuma ka diba cikin lisanul muhaddisin na Muhammad Khalaf an gane ko eh, na kasar eh, Iraqi Musuli littafi ne mujalladi biyar kan ka- abin ga mustalahat na malaman hadisi in ba haka ba sai ka ji an ce hasanun sahihun ka rasa mi aka nuyi da hasanun sahihun ko kuma ka ce ka ba da amsa ba irin yadda abu ya dace ba an gane ko Imam Tirmidhi ya ce wa Abu Waqidul Laisi shi Abu Waqidul Laisi ismuhu Al-Harith bin Auf domin an ce baban wani ana bukata a san sunan shi to in ba malaman hadisi ba waye san sunan shi sahabi ne ake cewa Abu Waqid baban Waqid Al-Laisi yu dangantaka zuwa ga kabilarsa ismuhu sunan shi Al-Harith bin Auf Harith dan Auf Imam Tirmidhi ya ce wa fil babi kuma t- bayan irin cikin wannan hadisin irin wanga akwai an abi sa'id al-khudri kina akwai abu sa'id al-khudri wa abu huraira da kuma abu huraira ka gani shi yasa shi zai iya fa- gaya maka bayan wagga riwaya akwai wata riwaya akwai wata riwaya in kana bincike na hadisi ka je ka bincika ka gani in ma wagga bata inganta ba misali to ga akwai ta wani akwai ta wani ka sai ka duba ka gani ka tattaro duka gaba ɗaya sannan ka sa hadisi ya inganta ko bai inganta ba ba irin yadda mutum da zabura bai zo kan in ce hadisi bai inganta ba shi imamu tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun imamu al-albani shi ma ya ingantar da wannan hadisi kenan mun samu wanda ya ingantar da wannan hadisi cikin al-mutaqaddimin magabata kuma cikin al-mu'asirin waɗanda ba su jima da shuɗewa ba hadisin sun ci duka ya inganta magana ta ƙari sai dai a nan dole sai mun yi magana guda kafin mu she- mu je aya ta gaba alaramma akwai qadiyya mai haɗari yanzu sahabbai da sun kace ijhal lana ilahan kama lahum aliha dan shi asai to da mun ga muku sahabban nan ba su yi imani ba ai arna ne gashi yakin hunaini za'a sun kace ijhal lana ilahan kama lahum aliha abu na farko ba duk sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi wannan ba Na biyu yakin Hunainin lokacin da za a yakin Hunain shine bayan fathu Makka ne. Ina fata an fahimce ni. Fathu Makka an yi fathu Makka ne an kare da fathu Makka sannan na an kace ghazwatu Hunain. Waɗansu ba a jima da cin su da yaƙi ba su san musulunci ba ba su karanta komai ba. idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja an shigo cikin addinin na dungume sabin musulmi na waɗanda ba su san musuluncin da kyau ba za a je yaƙi da su sun kace ija Allah na ilahan kama lahum aliha ba waɗanda suka yaƙi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da almuhajirin da al-ansar da suka bada rayukan su dan yakar gumaka da zakwas ce ija Allah na ilahan kama lahum aliha wannan ya kamata mu fahimci shi to saboda in mutum bai gane yoshi aka yi yaƙin Hunaini ba su waye su ne waɗanda aka tafi da su ma saboda yawan su mutane suna ganin ma za a ce yaƙi Allah ce laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a yawan bai yi wani abu saboda da yawan mutanen ba su fahimci addini da kyau ba kawai tururugata an tashi shi yasa kullun turawa suke karuwan mu la kantite ila kalite al kamiyya wal kayfiyya abin daga duka hankalin dan Afrika kantite an fahimce ni shi ko kalite tafi shi yasa su ba su son su yi aiki a tattaro mutane da dama a kwaso a ce an yi aikuwa mutum goma in sun iya aiki suna iya amfano mutum dubu ɗari amma mu abinda aka so a tattaro tururuga gaba ɗaya ai wai da an ɗauka ga sai dai an ka gani kowa sai shi wace shi na ga maida mu baya kasashen afirka shi ke maida mu baya a kasashen musulmi idan aka tsaya aka samu goma na kwarai suna iya taimaka ma saura amma sai a ce a kwashi ɗari eh arawa sun kace mugun abu mai arhab banza duk wanda abu ya zama tushe na da yawa inda ya bai da kyau ai an yi aikin banza ina fata an fahimci ni almuhimmu dai waɗanda sun kai wannan sababbin shiga musulunci ne ba sahabbai ne sun kai wannan ba dan shi a kakkace ka jawo muna wata rigima can ka sai da virus ɗinka Allah ya shiryar da kai kuma Allah ya shiryar da mu gaba daya almuhimmu annabi Musa ce qala innakum qaumun tajhalun yace ku mutane ne waɗanda kun za kun ja kun jahirci an gane al'amurra domin ba haka ya kamata a gani gare ku ba ku da buku jima ba da Allah ya ƙetarar da ku daga maƙiyinku ko ba haka ba yaushe aka cewa ku da Allah ya ma ni'ima babba ku dawo kuma ku sakanka marmakon Allah ya muku ni'ima ya ƙetarar da ku daga maƙiyinku kun ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana annabi Musa ce qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fami fayanzura kaifa ta'malun Allah zai ga abin da za ku aikata to fayanzura kaifa ta'malun kin nan in ka kama fassara ta cikin alqur'ani sai ka da shi don fa yanzu da kai fa ta'maluna abinda za su aikata bayan an halaka fir'auna ba Allah ce wa damarna ma kana yasuna fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu yashrun ba wa ma kanu ya'rishun to wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha yanzu abinda suke nan ga aikatawa bayan an halakar da fir'auna kaji sun koma shirka an ce kuma su je yaki sun kiya sun ka ce izhab anta wa rabbuka faqatila innahu duk ta'addancin da sun kai ka dibi tarihin su bayan da Allah halakar da fir'auna badar da sun kai fa yanzura kaifa ta'maluna ashe shi Allah ya sa abin da ya sa basu karkashin fir'auna kina tarihin su gaba ɗaya da zo cikin alqur'ani bayan halakar da fir'auna yana cikin fa yanzura kaifa ta'maluna mu je aya ta gaba malam saboda bayan suna da yawa إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون annabi Musa ce inna ha'ula'i lalle waɗannan an gane ko kenan waɗannan mutane da kun ka gani an gane ko mutabbarun mahum fihi mutabbarun abin hallakarwa ne mahum fihi abin da suke a cikin shi ina fata an fahimce ni wato kalima ta mutabbar daga tabbara yutabbiru shine hallakar da abu an gane ko Allah ya ce wa kullan tabbarna tatbira kowane daga cikin su mun hallakar da shi hallakarwa kenan mutabbarun ma hum fihi abinda suke akan shi na shirka mutabbarun abu ne wanda yake abin lalatawa ne abin bacewa ne wa batilun dama batacce ne ko ko abu wato an ce batilun abinda zai baci ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa to ai dama abinda suke akan shi batil ne domin shirka ai abu ne da ke batil ba abu ne ingantacce to sai ya zama tunanin wa batilun ma kanu ya'malun yana ba su labari Allah zai bayyana bacewar abinda suke akan shi dan dama shirka banna ce ban sani ba ko an fahimta ba dan haka mutabbarun inda wato shi ismul fa'il idan ya zo da tanwini yana nufin abin za a yi gaba ba a yi ba domin ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga ja'ilun yace kenan zan sanya zuwa gaba mutabbarun ma hum fihi za a halakar da abin da suke cikin shi ko za a ɗebe mai albarka wa batilun ma kanu ya'maluna kuma za a bata abin da suke aikatawa a'a abin da suke aikatawa batacce ne amma za a bayyana lalacin shi domin in mutun yayi shirka a ƙarshe in bai tuba ba zai gane cewa akan banna shi ke yayi hasara duniya da lahira ina fata an fahimci ni kenan kada ka rudu dan kaga mutane suna bauta ma wani abu kada ka rudu dan wani ya kama hanya wadda ba ta gaskiya ba kaga yana ci yana sha yana koshi ka sa tsammanin riba ce domin su bani Isra'il abin da sa suka rudu to ai shirka suke nan suna aikatawa kuma Allah bai kama su ba ina fatan ana fahimta ta to ai dan Allah bai kama su ba shi ke nuna maka Allah ba zai kama su ba yana yiwa akwai lokaci wanda Allah subhanahu wataala ya sa na kama su shi yasa da yawan mutane suke ganin a wai turawa da suke saba ma Allah misali da masu shirka da waɗanda suka cin haram da waɗanda suke karkashin mutane sai suka ah to ai yanzu ba ai komai ba a ai akwai lokacin da Allah ya sanya sai wannan lokacin yayi na kama su Allah zai kama su ina fata an fahimci yawwa dan haka wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa banna ce lalatacce ne bai da karko kuma bai da riba kuma bai da albarka duniya da lahira sai ya ce bi قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين kamar mai ta'an nan ghayra Allah
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين qala annabi Musa yace da su a ghayra Allah yanzu wani Allah abghikum ilahan zan neman muku abin bauta nan wato alhamza da yace a hamzatul istifhami lil inkar dan saboda musu yayi musu wannan tambaya sannan kuma wattaubih saboda shi zarge su saboda shi yamfane su saboda shi musu tofin alatsi ne yanzu a ghairallahi abghikum ilahan kenan abghi ghairallahi lakum ilahan amma saboda neman wani wanda ba Allah ba abin bauta shina da nauyi shi yasa ya gabatar da shi asalin magana wato abghikum ilahan ghairallah ko ba haka ba amma sai at-taqdim wa ta'khir ya kawo tambaya ta nuna musu da zargi da tofin alatsi ne sannan kuma ya gabatar da ghairallahi yanzu wani Allah abghikum ilahan ai abghi lakum ne abghi lakum zan neman muku ilahan ya zama to abin bauta haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wa mutanensa a ƙarshen suratul an'am qul a ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay eh qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am mafi yawanci usulubi alqur'ani yana gabatar da wannan dan abin yayi muri ina fata an fahimce ni almuhimmu annabi Musa ce a ghayra allahi abghikum ilahan shin yanzu wani Allah zan neman muku ya zamanto abin bauta an gane ko wa huwa faddalakum ala alamin alhali Allah shine ya fifita ku ala alamin akan talikai anan sai mun kalli wata mas'ala na al-aya ta nuna annabi Musa ya faɗa cewa wa huwa faddalakum ala alamin ku bani Isra'ila Allah ya fifita ku akan talikai kalma ta alamin tana nufin kowa da kowa kuma cikin suratul baqara Allah ya faɗi ba wannan ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin wuri biyu dokaka al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce al'umma wadda tafi kowace al'umma to kaka can alal alamin an ce an fifita su mu ko an ce an fifita mu to wanne ne gaban wani to kaga wannan ta'arudu umumai ne inji malaman usulul fiqh da malaman usulul tafsir da am da am sun buga sai an yi tarjihi alal alamina dukkan mutane yake talakai sun shiga ciki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas an-nas mutane cikin dufi duk mutane sun shiga ciki to ta'arudu umumai kenan to sai malamai sun kai aljamu waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wa huwa faddalakum ala al-alamin na ana nufin alami zamanihim mutanen da suke rayuwa a zamanin su bani isra'ila Allah ya fifita su akan su an gane ko sai ya zama to kenan ba sai an yi muqarana ba da al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wannan lokacin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bata zo ba sai wadansu malamai suka ce a'a to ai an ce alami na har tana ciki an gane ko sai suka ce to alami zamanihim waɗanda suke a zamanin su waɗansu daga cikin malamai sai suka te zuwa ga abin da ake kira at-tarjih shine tarjihi an gane ko suka ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana gaban al'umma ta bani Isra'ila amma yanzu mu aje da kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas mu aje wa anni faddaltukum 'ala al-alamin gehe tunda kowane am am ne sai mu je mu nemo dan su dalilai su yahudawa sun ce sami'na wa asaina ko ba haka ba ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalu wato abin nan wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtum al ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna kaje bin sun kace to al umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ce sami'na wa ata'na amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na bal ma ama ila ya ƙara fadar wannan wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na dai kenan al'ummar bani isra'ila an umurce su su yi wa'azi sun kiya lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه kaga ba su hani ko to mu ku sai Allah ce a'a kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sannan su an ba su annabi Musa mu ko an ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in su an ba su at-taura mu ko an ba mu al-qur'ani to da waɗannan in ka hada da sauran dalilai sai ka gane cewa wannan fa huwa faddalakum ala al-alamin ana nufin alami zamarihim ko kuma banda al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fahimci wannan wannan shi zai baka in kana kallon jam'u bainal ayat kamar yadda anka ce Maryam an fifita ta akan nisa'il alamina sai a ce to shi ma ba ana nufin dukkan mata ba don ba ta fi matan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ina fata an fahimci wannan almuhimmu annabi Musa ya ce wa huwa faddalakum alal alamin Allah ya fifita ku akan bayi kenan wannan kuma yana nuna cewa falala tana ga hannun Allah subhanahu wataala yana fifita wata al'umma a lokacin da ya ga dama kuma ya kaskantar da wata al'umma abin da ya ga dama gashi an fifitar da su a wani zamani amma yanzu a ƙarshe bayan bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kaskanta an gane ko sun koma su ne mafi gaba da addinin Allah in ba waɗansu daga cikin su ba Allah ya subhanahu wataala fa qala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina wal ladina ashraku Allah kai mana tsari sai Allah ce wa iz anjaynakum وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
wa iz anjaynakum kuma muna da qira'a wa iz anjakum min ali fir'auna kuma muna da qira'a wa iz anjaynakum min ali fir'auna imam ibnu amir cikin qurra guda ta shi ya karanta wa iz anjakum min ali fir'auna to ai an ce wa iz anjakum sai ta zama to magana ce ta annabi Musa dan ya ce qala a ghayra allahi abgikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalami wa huwa shi Allah wa iz anjakum kenan wazkuru iz anjakum domin yana daga cikin ni'imar Allah gare su iz anjakum min ali fir'auna kutuna Allah ya tsiratar da ku daga mutanen fir'auna mun kace kalima ta al sun kace malaman sarfu ahlu ake nufi an gane ko kenan alhamza ta an kamar da ha'un ta an kamar da alhamza waɗansu suka ce to duk da haka nan dai akwai bambanci domin kalima ta al'alu akwai inda suke bambanta da kalima ta al'alu mun kawo wannan cikin tafsirin da gabata kalima ta alu wani lokaci tana nufin dukkan al'ummar ka domin wa iz an jakum min ali fir'auna ko wa iz an jainakum min ali fir'auna ba ana nufin iyalin fir'auna su kaɗai ba a'a fir'auna da rundunarsa gaba ɗaya da al'ummarsa shi yasa an kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wani lokaci kalma ta ali Muhammad tana nufin wadancan iyalansa wasu lokacin ali Muhammad tana nufin dukkan al'ummarsa gaba daya annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya walau mataqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab amma kalma ta al to tana ita da an yi talakin tana nufin na kusanka sai iyalinka na kusa na dai kenan sannan kuma kalma ta al ita ana amfani da ita zuwa ga ilimi ko aiki sai a ce ahalul ilimi a ce ahalul tijarati amma ba a ce ahalul ilimi ko ahalul tijarati ina fata an fahimci ni to wannan shine ne bambancin su a gurguje kenan to wa iz anjakum min ali fir'auna in mun ka dauki qira'a ta ibnu amir ku tuna lokacin da Allah ya tsiratar da ku daga fir'auna da mutanensa yasumunakum su al'azab suna dandana muku mummuna azaba idan muka ɗauki ƙira'a ta jamhur wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su al'azab sai mun tuto akwai matsala domin wa iz anjaynakum ku tuna lokacin da mun ka tseratar da ku to nan magana Allah ce ko a magana annabi Musa anjaynakum mun tseratar da ku can ya ce wa faddalakum nan babu matsala Allah shine fifita su to wa iz anjaynakum ku tuna lokacin da mun ka mun ka tseratar da ku to wa ya tseratar da su annabi Musa ya tseratar da su ko ko abin nan annabi Musa da tseratar da su ko Allah subhanahu wataala anjaynakum to malamai sai suka yi magana akan qira'a ta jamhu waɗansu daga cikin malamai suka ci cewa nan ina fata an fahimci ni suka tafi cewa nan wa iz anjaynakum nan kama an yanke magana ce nan Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa annabi Musa ya fifita su to sai kuma aka yi itirazi saboda za a ci gaba da kawo waɗansu ni'imomi sai an kai musu tamhidi da wawa adna Musa salasi na lailatan to yana daga cikin tamhidi na tseratar da su dan a basu at-taura to shi sama Allah ya ƙara buku da ƙari wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab sai zaman to hikaya ce ta magana ta Allah magana annabi Musa ta ƙare wa huwa faddalakum 'ala al-alamin ko kuma wa iz anjaynakum shi annabi Musa shi faɗi iz anjakum amma nan sai Allah ce wa iz anjaynakum an yo hikaya ce ta magana annabi Musa domin na kamar an yi iltifati ba a ce ba wa iz anjakum kamar qira'a ta Ibn Abi sai an ka ce wa iz anjaynakum sai an kai iltifati akwai abin da ake ce ma iltifat iltifata da larabci shine juyawa ko ba haka ba amma cikin ilimin balaga shine ana tafiya da wani salo na magana sai a canza sai a juya a kawo wani in ban ba da misali ba akwai matsala ko to bari mu ba da misali sun ka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi kaga sun ka ce rabbana ubangijinmu innaka jami'un nas kai ne wanda zaka tattaro mutane li yawmin ga wani yini la rayba fihi ko cikin wani yini wanda babu shakka a cikin shi sai sun ka ce innaka la tukhliful mi'ad rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innaka la tukhliful mi'ad baka saba alkawari to kaga nan me yake da suna sun zo da shi inna abin nan sun zo da shi a tsarin suna magana da Allah amma can a can cikin karshen sura sai suka ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad ashe nan innaka la tukhlifu inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ne rabb wato innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba alƙawli kaga ba ko su ce innaka la tukhlifu al-mi'ad kamar can karshen surat sai sun ka ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad kaga nan an ce rabbana ubangijin mu kamar ana magana da ubangiji innaka jami'un nasi kai ne mai tattaro mutane li yawmin la rayba fihi manoko su ce innaka la tukhliful mi'ad sun ce inna Allah an yi iltifati domin shi Allah kinan kamar an koma yanzu kuma ana magana da ubangiji baya nan ban sani ba ina ina fatan ko an fahimce ni shi ake kira iltifati ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha na duniya da balaga imamul asma'i mai qasida mai qasida nan sautu safirul bulbuli yace sunan shi shaja'atul arabiyya shaja'a shine wato jarumta shi ko ya amfani da fadar Allah subhanahu wata'ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada sun ce Allah ya rike da sai ce laqad ji'tum shay'an idda Allah bai ce laqad ja'u ba saboda Allah bai jin tsoron yayi musu magana ce laqad ji'tum bai ce laqad ja'u ba wa qalu sun ce ka gani ya kamata ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ja'u sai ce laqad ji'tum nan ya juyar da abin shi ake kira iltifati فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها تتي وزينا kaga bai ce wa zayyana ba faqadahunna Allah ya kare halitta su sab'a samawatin fi yawmaini wa auha sai yayi wahayi fi kulli sama'in amraha bai sai marakon yace wa zayyana sama'a dunya sai ce wa zayyana sama'a dunya sai juya iltifati to wannan cikin qur'ani barjat yawa gare kadiba cikin tafsirin na safatu tafasir yana yawan kawo irin waɗannan al-mustalahat al-balaghiyya na wato abin da Muhammad bin Ali as-Sabuni duk da yake da aqida ta ash'ariyya kwanakin bayan Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah ya ji kanshi da yake waɗansu ɗalibai yayi littafai da dama a ba waɗansu ɗalibai su ta kai mai hari mai yawa shi kuma kuskure babu wanda ke tsire maka kuskure ina fata an fahimce ni yana da littafai ayatul ahkam yana da kuma wato safatu tafasir yana da mukhtasar tafsir ibn kathir wannan kuma akwai inda yake da kurakurai na aqida wanda kuma fassara ayoyin aqida da ne inda yake yin kuskure wannan kuma babu wanda zai tsira da shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa kuma Allah ya gafarta mu gaba daya almuhimmu dai kenan nan iltifati an kai nan kamar Allah ya bada labarin abinda annabi Musa ya bada labari shi kuma Allah ya ci gaba da bada labari tunda Qur'ani annabi Musa ba da larabci magana ba shi kuma alqur'ani larabci ne kenan sai Allah nan ya nuna shine yake magana kenan ba i'tiradi ne an kai ba Allah ya kawo wata ni'ima saboda shi yi tamhidi magana biyu kenan sai magana ta uku wa iz anjaynakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku daga ali fir'auna sai wadansu malaman tafsiri suka ce nan magana annabi Musa ce to anjaynakum matsalar shin annabi Musa ya tsiratar da su ko Allah ka san kago nan akwai matsala tunda ba annabi Musa ne tsiratar da su ba sai malamai suka ce a'a nan fi'ilin za a yi tarayya a ciki al-ishtiraku fil fi'l da annabi Musa da Allah za a sun shiga cikin wanga aiki amma aikin Musa da aikin Allah sun bambanta shi Allah shi ya tsiratar da su haƙiƙan amma ta sanadiyar mi ta sanadiyar annabi Musa ya turo shi ya bashi mu'ujiza ya umurce shi ya fita an gane ko ya bashi ya umurce shi fita ya bashi sandar da ya buga ya bashi umurnin tsira da su kenan nan sai ya zamanto Allah ya tsiratar da su ina fata an fahimce ni kuma annabi Musa ya tsiratar da su sai dai kowanne da zatin Allah da zatin Musa ba ɗaya bane ban sani ba ko an fahimta kenan dole aikin ya bambanta to in muka irin ga fassara na san sai ya waiwayo ni dole sai na bada misali guda biyu ba ni iya wucewa ban bada hujja ba na farko Allah ya ce shi yake kashe mutane Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kaji Allah ce shi yake kashewa sannan wani wuri sai Allah ce a mala'ikin mutuwa ne ke kashe mutane qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una wani wurin kuma Allah ce a mala'iku da dama ne suke kashe dan adam hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum a cikin suratul wato al-araf da ayoyi da dama alhamdulillah kaseera yahdikum Allahu yuslih balakum to anan kaka zamu yi can Allah ya ce shi yake karban rai mala'iku kuma wuri Allah ya ce mala'iki guda ne duk da sun ce azra'ilu na kuma babu nassi wanda abin nan nassin da yake nuna cewa azra'ilu a sunansa bai tabbata ba to kuma wuri an ce mala'iku suke karbar rai kaga kaka ya ce a in baka fahimta ba shi Allah hakikatan shi ke karbar rai don babu yadda za a yi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah mala'ikin mutuwa shi yake karbar rai saboda Allah ya bashi wannan umarnin ya je ya karbo rayukan abin nan bayi sannan kuma su mala'ikun mataimaka su kuma su suke karbar rai saboda mi saboda Allah ya ba su izinin su zo su karɓi rai tare da shi shine abin da ake nufi in baka gane ba kenan nan sai ka gane wa iz anjaynakum da an ka ce annabi Musa ma ya shiga ciki ba yana nufin da annabi Musa annabi Musa ba da su sun zan Allah a ba haka ake nufi ba ina fata an fahimci misali na biyu kan wannan dole sai mun sake ƙara bayani shine cewa ana iya ishtiraki cikin fi'ili amma ya bambanta Allah ce inna Allaha hakika Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna suna yin salati kaga an ce da Allah da mala'iku suna salati to zatin Allah ya bambanta mi da zatin mala'iku kenan salatin Allah ya bambanta da mi da mala'iku to nan wa iz anjaynakum tana yiwa magana annabi Musa ce da mu da Allah muka tsiratar da ku amma shi an san hakikatan Allah shi shi ko Allah ya tsane ni zaman to sanadiya ban sani ba ko an fahimci wannan wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab kafin in wuce karshen wannan aya akwai wani bayani mai muhimmanci wato can cikin suratul baqara sai Allah ce wa idh najaynakum to me yasa ni kawo wannan mas'ala anan wata mas'ala ta aqida akwai mai hatsari nan wa idh anjaynakum nan annabi Musa ne yake magana da mutanensa. To can cikin suratul baqara wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na yake magana da Yahudawan zamanin sa. To sai masu aqida filosofi da istinsakh waɗanda sun kace ai dan adam bai mutuwa sai lana cirki sai transform and naturalism. Duk tambada su da sun ka rubuta bata ishe su ba sai sun ka dawo cikin Qur'ani suke sun su tabbatar da wannan aqida. kadiba cin al-iklil fi istinbat kadiba al-istinbat na fahd rumi duk sun kawo wannan mas'ala din sai suka ce ai dan adam bai mutuwa suka ce dalilin su kuma ga aya mata qur'ani wa iz anjaynakum wa iz najaynakum a cikin suratul baqara wai abin da suke son su ce yahudawa na farko ba suna Allah ya tseratar ba daga fir'auna to na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce wa iz anjaynakum kenan rayukan wadancan suna sun ka taso sun ka shigo cikin wadannan sun ka ce ai dan adam bai mutuwa iyaka in mutun ya mutu jiki ne ga transforme shikenan magana ta kare ran shi sai ya sai ya ci gaba da yawo su shiga cikin wani abin nan cikin wata wata halitta in ya aikata aiki na gari sai ya shiga cikin wani mutum na gari ko ya shiga cikin wata halitta ta gari in ya yi mummuna aiki sai ya shiga cikin bakin kare ko wani bakin jaki can ya ta gana azaba suka ce haka na rayuwa take yi jini kuma shi ma transforme ne shi kai da nama sai shi tsace shi tsace shi koma kasa jinin ka sai jinin dan adam sai shi shiga cikin icci in icci ya jashi in iccen kurna ne sai ya koma kurna in iccen mangoro ne sai ya koma mangoro tunda suna amfani da wannan abin da ke cikin kasa shikenan in dan adam ya sha wannan mangoro ya zama ni sai zama ni dan adam in fasiki na sai a fasiki a yi mutum in mumi na sai mumi shi mutum in jaki na ci sai ya shiga cikin mani jaki sai a yi mutum jaki wai haka nan na wai ga waya ga akida ta ita ake koya ma mutane wai na cewa yana naturalism wai waɗanga mutane da aka cewa wai su zo su ba mu tarbiyya su koya mana addini kai mutumin da bai yarda akwai Allah ba shi na ganin wai dan adam da halittu transforme da suka yi to can sun ka kirkiro wa ga akida da haka ga aqida kafirci ce can abin da ake nufi wa idnat jailakum ana nufin mun tseratar da iyayenku shi abi shi ake nufi nan su iyayen ne ake magana akan su amma can wa idnat jailakum ana nufin can an tseratar da iyayen Yahudawan da akwai zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin da ba a tseratar da iyayensu ba da su ba same su ba ba sani ba kuma fahimci wannan to wa id anjaynakum min ali fir'auna yusumunakum su al'azab suna dandana muku mummuna azaba suna kallafa muku mummuna azaba al'azab azaba sai ka dibi ayoyi na alqur'ani wanda sun ka faɗi irin yadda fir'auna ya musu azaba daban-daban duk za su shiga cikin waga kalma ta al'azab sai yace yuqattiluna abna'akum suna karkashe ƴaƴanku maza imamu nafi' nan ya karanta yaqtuluna abna'akum shi kadai ya karanta yaqtuluna suna kashewa annabi Musa ya tuna musu yuqattiluna abna'akum ko yaqtuluna abna'akum muka ce yaqtuluna suna kashewa yuqattiluna suna karkashewa kenan kaga qatala yaqtulu qatlan shine kashewa shi ko qatala yuqattilu taqtilan haka masdarkin shi yake ala ayati hal yuqattilu yuqattiluna abna'akum suna karkashe ƴaƴanku an gane ko maza wa yastahyuna nisa'akum suna wato abin nan barin mata da rai a wani wuri sai anka ce yuzabbihu abna'ahum dan a nuna maka anka ce alqatlu amni ana iya sabbin diga a halbi mutum an kashe shi ana iya airami a turbudi mutum da ran shi an kashe shi amma anka ce yuzabbihuna sai zama to ta hanyar yanka ne shi yasa kakkasa qur'ani yana kawo abu hakan ga kawai babu wata hikima alqatlu am azabhu khas wajen tafsirin alqur'ani dole ka fahimci wannan in ba haka ba sai ai wasa da hankalinka to banda wannan sai mu ce zuwa wata mas'ala shine yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum a cikin suratul baqara da anka ce wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab sai anka ce yuzabbihuna abna'akum a cikin suratu ibrahim sai anka ce wa idh qala musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab sai anka ce wa yuzabbihuna abna'akum kaga da bakara da ibrahima yuzabbihuna na amma cikin bakara babu wa cikin suratu ibrahima akwai wa nan kuma cikin suratu al'araf yuqattiluna ko yaqtuluna to kaka duka kuma qur'ani ne sai ka gane cewa malamai suka ce can cikin suratul baqara da anka ce yasumunukum su al'azab sai aka fassara azabar da yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum shi saba aka wawun ba amma can cikin suratul ibrahim da anka ce wato wa yuzabbihuna abna'akum kenan sai ya zamanto shi su al'azabi daban wa yuzabbihuna abna'akum wata azaba ce cikin ta daban ya nuna cewa ba wannan azaba ɗaya ce musu ba waɗansu malamai suka ce a'a kai cikin Ibrahima an kawo wawun cikin Bakar ba a kawo wawun ba duk dai daga cikin azaba wato saboda wawun kin tana iya zaman tuwa wawul aqfi ko wawul istinafi in an ce wa yuzabbihuna abna'akum wawul istinafi ta kenan wata azaba ce can daban amma an ka ce wa yuzabbihuna abna'akum wawul aqfi ce kenan tana da alaka da irin azabar da ake musu ban sai ko an fahimta kuma duk inda ta kai ta kawo fir'auna azabar da yake basu ba kawai ta yanke ƴaƴansu bace azaba mai yawa yake basu ta fake daban-daban mun fahimci wannan tau yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum an gane ko suna karkashe ƴaƴanku to yanzu an ce azaba sai malamai suka ce a to kuma an ce wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku da rayuwa a bar yakka raye kuma azaba ne domin an ce an yi maka azaba an ce an kashe ɗanka mun san kashe ɗa azaba ne to kuma a bar yakka da ranta ina yake azaba sai malamai suka to nan ya kamata a nemo mafita da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da shi shine cewa a bar yakka karkashin makiyinka ya sa ta aiki kuma yayi lalata da ita ya bautar da ita shi ma wani nau'i ne na azaba an gane ko wa fi zalikum a cikin wancan to zalika ishara ne zuwa ga abu guda sai waɗansu malamai suka ce wa fi zalikum a cikin kashe ƴaƴanku da aka a to kuma biyu an kace wa yastahiyuna nisa'akum ai ba abu guda na bane sai suka ce a'a nau'i ne na azaba shi yasa an kace zalikum da kashe ƴaƴa maza da barin ƴaƴa mata duka suna ne al'azabu sai an kace zalikum sai yasa ba a ce zalikuma ba an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a wa fi zalikum a cikin wancan al'inja'u al-mafhumu min an jainakum a cikin tseratar da ku da mun kai bala'un akwai jarabawa to a nan ya za mu yi sai waɗansu malamai suka ce a'a wa fi zalikum da shi an jainakum da cikin tseratar da ku da kuma cikin kashe ƴaƴanku maza da rayar da ƴaƴanku mata duka waɗanda abubuwa zalika tana shiga cikin su zalikum a cikin wancan bala'un akwai jarabawa sai ya zamanto cikin jarabawa tseratar da ku akwai jarabawa hasana cikin kuma kashe ƴaƴanku akwai jarabawa wadda take wadda ake kira wato kamar sayya ako da take tana buƙatar hakuri dan Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan kaga bisharri su suna kallon yanke ƴaƴansu sharri na kina yana buƙatar ai hakuri anjainakum abu ne wanda ke khairan ina fata an fahimce ni abu na wanda suke bukata da saboda su yi farin ciki da shi kenan bala'un akwai bala'un hasanun wa sayyi'un wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un kaga akwai aiki mai yawa cikin wannan gurin bala'un min rabbikum akwai jarabawa min rabbikum daga wajen Allah kalima ta rabbu tana nufin ubangiji al khaliqu wanda ya halitta al maliku wanda ya mallaki komi al mudabbiru a gane ko wanda yake mai tafiyar da al'amura azim mai girma kalima ta azimun sifa ce ta bala'un ba sifa ce ta rabbun ba ba rabbun azimun bane domin min rabbikum inda sifa ce ta Allah sai a ce azimin sai an ka ce azimun asalin magana wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum shi yasa zaman to da dammataini amma da yawan daga cikin wasu mutane su ce azimun mai girma to mai girma shan Allah ne ko ko jarabawa ce duk da kina da cikin suna Allah al-azim amma shi azimun kin na wannan sifa ne na bala'un kaka da yawa daga cikin mutane ba su abin nan ba kalima ta zalika tana iya ɗauka abubuwa da dama shi yasa Allah subhanahu wataala dan bari mu kawo cikin Qur'ani ka san wani ne ai cewa bai yarda ba da Allah ya faɗi laifuffukan da ake yi a cikin suratul Isra'i wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala taqrabu zina wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada duka da Allah kawo su sai ce kullu zalika kaga bai ce kullu ulaika ba haka Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma a cikin wato suratul al-furqan yace walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما كان سيتي ومن يفعل ذلك بيتي ومن يفعل أولئك با باين يا كاو ذنوبي da dama da dama da dama kenan abin da ya wuce an ga dama a ce zalika in an ga dama a ce zalikuma in an ga dama a ce zalikum duka babu matsala in ma larabci na kake koyo wa fi dalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa daga ubangijinku wato jarabawa ce mai girma daga ubangijinku Allah subhanahu wataala ba ni ne jarabe ku ba to ina ganin lokacin mu ya matso wannan aya ita kamata mu tsaya akan ta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mu sai gobe in Allah ya kai mu rai subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh